نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في قتل العابق والسارق alaisa kazalik babin da ya zo na bawan da ya bijire ma ubangidansa in yi sata za a yanki hannunsa haka wanda ya sata za a yanki hannunsa قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبك ونباوى na abdullahi dan umar fandararren bawa kenan yayi sata fa arsala bihi abdullahi ibn umar ila sa'id ibn al-as sai abdullahi dan umar yace a je da shi wajen sa'id ibn al-as a yanke masa hannu wa huwa amirun bil madinati a lokacin sa'id ibn al-as shine amir a madina li yaqta yadahu fa aba sa'id an yaqta yadahu sai sa'id ya ce a ya zan yanke hannunsa ni kuma ina jin ana cewa duk bawan da ya fandare ma ubangidansa ba za a yanke hannunsa ba wa qala sai ce la tuqta'u yadul abiki as-sariq idza sarak ba za a yanke hannunsa ba fa qala lahu abdullah ibn umar sai abdullah ibn umar ya ce fi ayyi kitabillahi wajadta hadha wannan hukuncin da kake yi ina ka samo shi cikin littafin Allah an fahimta fi ayi kitabin lahi wajatta haza sun ma'amara bihi abdullahi bin umara faƙuti a yadu ya ce aji a yanki hannunsa ina ka samu wannan hukunci a cikin littafin Allah to yanzu an san jarinsu ko su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san menene jarinsu misali sayyidina Umar wancan sati mun karanta ya kwanta akan gadon zinar ya shiga bullet proof yana kwance a ina aka yi wannan amina da ya tattara abin nan ya ɗauki tufarsa ya yi matashi sai kwanta sayid na umar yana kwance yana halifa yana kwance masallaci ko gefe aka aiko da daga kasan sham rumawa a zo wajen halifa da ɗan aiken ya zo ya tambaya ina halifa ina shugaban ina wa da kaza ya ce gashi can kwance yana bacci ce khalifa yake kwance yana bacci waje bakin masallaci eh da menene sai ya je ya gani da ya je ganshi tsaya ce tabbas ka yi adalci ka zauna lafiya ka amintar ka amintu ka yi adalci ka zauna lafiya ka amintar da mutane kai kuma kwana cikin aminci ainihin abinda su suke fahimta daban da mu abinda muke fahimta yanzu ba fahimta duk motar da zaka sai bulletproof inda da kuɗi ka saya wallahi kai da fargaba da tashin hankali har abada ba za ku rabu ba sai Allah ya jarrabe ka da wannan amma eh in bulletproof ɗinka da aiki ka saya da aiki ka sai wannan abin wannan matsayin wannan kujerar wannan kaza kaza da kaza ka shiga cikin aminci kenan har ka hadu da Allah da me da me ake san abu ko da kuɗi ko da aiki sai na umar da me ya sayi wannan kujerar wannan gadon da ya kwanta amina da me ya sayi duk abubuwan da me ya saya aiki ka taba tunanin wannan? eh abin da ka sani da kudi a sai da kudi to wallahi kai da tashin kai da tashin hankali kenan har abada tabbas waɗanda suke da ƙarfi a duniya duka suka kera makaman nukiliya me yasa ba su harbawa wallahi ƙarya suke barazana suke ba mutane saboda kai baka da ikon shi shi su zo da wannan abin za su tsoratar da kai shi su kwashe dukiyarka sai abin da suka yi da kai amma su kansu wannan ya harba mana wannan ya harba ba za a tashi duniya bane da su za a tashi ko su suna nan da su za a yi mai da su da suka gina duniya ba sa son su bata su ce sun kirkiro abin da zai tashi duniya kai da kullum tunaninka yaushe za ka je me za ka je ka samu lahira kai da su waye zai tsoron mutuwa in suna wa Allah su harba makaman nukiliya a gani duniya ba haka bane ba wai mai tallan gishiri ma ya ce a shiga ruwa balle mai tallan yalo ko mai tallan data ko mai tallan menene ba za su yi ba za su yi harba ba ƙarya suke yi barazana suke yi sun fi kowa tsoron wannan abin da suka yi don su suka san me suka tara sai dai wannan ai barazana wannan ai barazana wannan amma su tsakanin su tsakanin su san ba abin da za su shi sa duk abin da zaka saya ka saye shi da kuɗi to kana nan kana da matsala amma har ka sayi wannan da aiki tsakaninka da Allah da imani karfin imani sai Allah ya amintar da kai ya sa ma kwanciyar kuɗi ke sa kwanciyar hankali ko allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bil mal بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أليس كذلك yace allazina amanu waɗanda suka yi imani bi shurutihi imani ma mana imani an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm wa an tumina bil qadri khairihi wa sharrihi awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi in imani ya samu tangarda a gyara a ingarta a nagarta a gyatta imanin to shikenan kafi kowa jin dadin rayuwa koda baka da cefanen yau ba koda baka da cefanen yau a jihunka ne ya samu tangarda amma zuciyar fa tana nan daren dakan Allah ya kare ta Allah ya bata abincin da za ta ci ta samu kwanciyar hankali allazina amanu waɗanda suka yi imani watatma'innu qulubuhum bi zikrillah zukatansu na samun nutsuwa da ambaton Allah menene ambaton Allah muka ce ambaton Allah sai an hada abu guda uku na farko duk azkarin da manzon Allah ya kawo daga alkur'ani da sun tasbihi salati duk baki daya bangare daya ne na ambaton Allah da za ka hirki wannan baki ɗaya baka bar ko ɗaya ba sai a ce ka riki wani bangare cikin ambaton Allah tuna Allah ba haka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ka mana addinin ba ba shi ba shi da masallaci to zama yayin cikin masallaci shi da nana Fatima da Aisha suna ta zikiri azkaru sai da ya tashi ya ji yaki wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim iz hammat ta'ifatan min an tafshala wallahu wa 'ala allahi duk karatun alkur'ani kullum ka sauke alkur'ani so nawa kullum ka yi salatin annabi ka yi istik duk azkarun da manzo Allah ya kawo ka ɗauke su kana yi bangare ɗaya kenan cikin zikirullahi tuna Allah bangare na biyu duk sa'an da ka ta san masaba wa Allah ka tuna Allah baya so ka daina ba tuna Allah bane ba ba tuna Allah bane ba duk sa'ad da ka ta san ma wani abu mai na alkhairi Allah ya ce ayi ce dan yanzu fi karfi ka ce Allah ka tuna Allah na so kai mataki na nawa kenan sa'an nan ka tara ƴan uwanka musulmai kana nuna musu Allah na son kaza Allah baya son kaza ga abin da za a yi ga abin da ba za a yi ba ba tuna Allah bane ba to sai ka tara waɗannan guda uku tukun ka zama min zakirin Allah kafiran wal zakirat amma an ka dauki daya ka dauki bangare daya sauran suna jiran an fahimta to a wannan lokaci ne zaka ga Allah ya sa ma nutsuwa a cikin zuciyarka ko da baka da cefanin yau in baka da cefanin yau a jihunka ne samu tangarda amma zuciyar fa yaya take tana nan a nutse saboda Allah bai saka bai saka tsoro a ciki ba ana fahimta wayannan mas'alolin ana fahimta za a iya za a gwada a gani eh insha Allah insha Allah shakkan aw tabarrukan oh قال وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبكا قد سرقه ya kama wani bawa da ya fandare ma ubangidansa ya yi sata kala fa'ashkal alayya amruhu zurai kibir hakim sai ce sai al'amarin shi ya shige min duhu me za a yi da shi wani hukunci za a yanke masa kala faka tabtu fihi ila umar ibn abdulaziz ya ce sai na rubuta takarda zuwa umar ibn abdulaziz as'aluhu an zalika ga abin da ya faru wani hukunci zan yi bi isa ya da son zuciya ba bi isa ya yi kuskure ba sai ya tambayi headquarter ya gani mai za a yi tukunna saboda lokacin ba za ka zauna a headquarter ba sai ka hada wa'annan duk baki ɗaya umar bin abdulaziz ka zama amir ko ka zama khalifa ko ka zama menene da menene a a a babu wata babu wata majalisa ko wani sadi ko da zai ce maka a'a saboda me kai kanka in kai shakkan abu sai ka sai na ba halifa bane ba in matsala ta zo ya yake yi sai ce a tara sahabbai manya manyan sahabbai akwai wata matsalan ma da ta faru mata ya ce a kawo an manta da matsalar ko an manta ko wace matsala ce kwantaccen tsayawa ya ce wannan sai a nemo tsofaffin mata wadda suka rayu jahiliya kuma da cikin musulunci shi ne khalifa ba shi ne sayid na umar in shaidan ya gani sai kauce hanya amma ya ce a kira wasu aka kira wasu ya ce ga abin da ya faru ya za a yi wata mata ta ce ni zan ba bayani kan wannan abin ba haka haka yi ba wa huwa alwali yawma idhin qala fa akhbartuhu annani kuntu asma'u أن العبد العابك إذا سرك وهو عابك لن تقطع يده sai na bashi labari ce ni da ina jin cewa in bawa fandararren bawa ya sata ba za a yanke hannunsa ba haka nake ji dai ana faɗa qala yace fakataba ilayya umar ibn abdulaziz naqida kitabi sai ya rubuta min akasin abin da na rubuta sai yace me yaqulu كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد العابق إذا سرك لم تقطع يده ka rubuto min ka ce kana ji cewa bawa fandararren bawa in ya sata ba za a yanke hannunsa ba ka ce haka kake ji wa annan to kaga sai ce abinda ka ce kenan to ga kuma abinda Allah ce wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim ya hada ko bai hada ba ya hada komai da komai kai ka ce kana jin an ce to ga abin da Allah ya ce wace magana ce daidai fa'iza balagat sarikatuhu rubu dinarin fasa'idan fakta ayadahu in abin da ya sata ya kai rubu dinarin zuwa sama ka yanke hannunsa alawa haddasani an malikin annahu balagahu annal qasima ibn muhammadin wa salim ibn abdullahi wa urwata ibn zubair kanu yaquluna manyan fuqaha al-madina kenan suna cewa iza saraka al'abdul abiku ma ya jibu fi ilkatu koti'a ya sata abinda ya kai kiman abinda za a yanke hannu za a yanke hannunsa kala malikun wa zalika al'amru lazi lakhtilafa fihi indana wannan shine al'amarin da babu sabani a cikin a cikin a wajen mutum malaman madina an al'abd al'abika iza saraka ma ya jibu fi ilkatu koti'a magana ta kare ko babu tarki shafa'a lissariki iza balaga sultan ya ce babin da ya zo na bayanin cewa in mutum ya zo ya maka sata ka zo ka kama shi za ka yi daidaitawa ka yafe mishi kamar mishi abin maka ka ce ya tafiyarsa amma har ka ɗauki matsalan ka kai wajen alkali to kuma matsala ta fita hannun ka kenan ta dawo hannun shari'a ba ka da ikon ka ce iko a'a a ciki an fahimta ma'ana in ka kama shi ya ma sata sai ka ce don mai kai haka to shi kenan kada ka koma je kana yafe maka shari'a ta yadda da haka za ta baka lada akan haka eh banji ba eh to sai ne sai suka sai mai kake so su ba shi ruwan sanyi ya sha ana magana shari'a rayuwa fa tana tafiya ne da fuska biyu fa halin zaman lafiya da halin tashin hankali ko kai za ka yi hira da matanka kuna cikin kuna cikin kwanciyar hankali kana faɗan komai mai daɗi amma in hankalin ka ya tashi kai fushi wani hukunci kake yi mai zafi kake yi mai zafi kake yi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له أكتشيم صفوان بن أمية إنه من لم يهاجر هلك أكتشيم شدوان دبي هجرة فزي هلك to shi kenan sai ya shirya hijira ya je ba shi da gida ba shi da ɗaki ba shi da hotel ba shi da sai masallaci فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام فنام في المسجد جيجي كنت أي بتشي أشكي مسلاتي وتوسد رداءه توسد رداءه سيدوكي ما يفنسه ko bargunsa ko wani abu rigata ko menene sai ya nan dai sai ya matashin kai da shi ja'alahu wusadatan faja a sarikun fa a kazari ra'ahu sai wani barawo ya zo yana kunce a cikin masallacin annabi sai ya sata ya sati wannan kayan faja a sarikun wai mai kenan wani barawo ya zo fa a kazari ra'ahu ya ɗauka ta nake yanzu rayuwar take fa akhadha safwanu as-sariqa shi safwanu ya danki ya kama barawun ya rike shi ya rike shi fa jaa bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo da shi wajen manzo Allah ya ce ya manzo Allah ga wannan gaga da shi abin da ya faru ya sace min kaya wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asraqta rida'a hadha sai manzo Allah ya tambaye shi ka satan masa abu qala na'am yace eh fa'amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tukuta a yaduhu shi manzo Allah ce aje a yanke hannunsa fa qala lahu safwanu inni lam urid hadha ya rasulullah yace ya manzo Allah ba abinda ba haka nake so ba ta nake za a dan ladabtar da shi ne a dan amishi wani abu dai haka amma a yanke hannunsa ya manzo Allah na bashi kayan na yafe masa huwa alaihi sadaqa ya manzo Allah ba abinda nake nufi ba kenan na kawo ta nake za a dan ladabtar da shi ne abinda bai kai yanke hannu ba ko a dan yi mishi mai da mai da mai haka dai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa halla qabla an ta'tiyani bihi fa halla qabla an ta'tiyani bihi me ya hana ba koyi haka ba sai da kafin ka taho da shi a wajena tun da ka kawo shi a wajena magana ta fita hannunka ni da kai duk magana ta fi karfin mu san shari'ar Allah za ta yi aiki eh shirar Allah ne me abin mamaki a ciki tun da ka kawo shi a mashara'a magana ta fi karfinka ta fi karfina ba ka da ikon ka ce ka yafe mishi ni ma ba ni da iko ina kallon haddi na yi sakat na kiya an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام أوام لقي رجلا قد أخذ سارقا zubairu dan awam ya hadu da wani mutum ya kama barawo wa huwa yuridu an yazhaba bihi ila sultan ya kama barawo yana so ya tafi da shi wajen alkali fashafa'a lahu az-zubairu li rusilahu shi zubairu ya ce kai hakuri mana ka sake shi ya tafi in mas'alar ta tafi can fa ba magana ta kare faqala la hatta abluga bihi sultana yace bazan sake shi ba sai na kai shi gaban kotu sai na kai shi gaban alkali فقال الزبير سي زبير يتي إذا بلغت به السلطان حركة في دشي قبان كوتو كو قبان الكالي فلعن الله الشافع والمشفع شي قائد شرع مسلم شي مسألة تشي لعن الله الشافع والمشفع wanda ya je ceto din don a saki mutum ya ke ta haddin Allah da wanda ake bidu Allah ya la'ance su eh na me eh a a lauyoyi matsalar lauyoyi ya daban da wannan lauya za shi ne tarar da gashi a yanke masa hukunci ya ce kar a yi zantar? eh? sana'a ce ta neman kudi ai eh sana'a ce ta neman kudi shi yasa kowa ya kasa samun kudi kowa ya shiga cikin ayaniya kowa ya shiga cikin wahala babu jami'il qat'i shi yasa kowa ya shiga wahala ai me ya kawo alhalun da ake ciki duk in ka je maktutat inda ka je duk shari'o'in da ake shekaru 200 duk magana ba ya fi rabin shafi shekara uku shekara biyu shekara an gama da wannan maganar yanzu ko fa magana ta dai sai a yi mata shafi 80 ko shafi 100 yaushe za a iya waye zai iya karanta wannan yaushe za a karanta wannan to shi yasa sai ga wannan ba a gama ba wannan ya zo ba a gama ba wannan ya zo aka tara tarin shari'a yaushe za a warware wannan shi yasa ba matsala ɗaya da take warwarwa abadan in kana da kudi shine za a warware matsalarka in ba ka da kudi kuma kana nan daure eh to ya za a yi ba ka da komai an kama ka da laifi ko an an kama ka da laifi ko an kama ka da zaton kayi laifi ki waye zai je fitar da kai waye zai je fitar da kai wani sai a manta da shi shekara ashirin yana cikin kurkuku an manta da shi wanda ya kai shi ma ya manta ba a yi ba ya faruwa amma in aka zo ana son gaskiya gashi duk abin da muke karanta gashi wani ya kaza da an zartar da hukunci shi kenan magana ta kare magana ta kare in ba a san hukunci ba ne sai a tambayi ahalil ilm in ahalul ilmi sun zama mata ne in ta zama mace ce ita ce ahalul ilmi a wannan waje imamu malik da darajar shi da ilimin shi da menene ya kai mas'alan haiba ko menene wani mas'alan in aka tambaye ce ku je ku tambayi mata sun fi kowa sanin wannan abu ba binciken da bai ba game da wannan mas'alan ya ce ku je ku tambayi mata su suka fi kowa sanin wannan abu abinda baka sani ba sai ka tambayi wanda ya sani ألا سألوا إذ لم يعرفوا وشفاء العي السؤال أتكي وتمسألة كنا كامنتا إيه وتمسألة كي وان كان جنبا إيه منذ الله أيكي سكا جي سيد أينسو يسام جنبا كما تكين sanyi ana tsananin sanyi su kuma ga su 'yan haƙƙa tukati ya ce ya jama'a ga abin da ya same ni zan iya yin taimama suka ce a'a la najib laka uzran dole sai kayi wanka da ruwan sanyi ya jama'a ba zan iya ba zai cutar ce ko menene sai kayi wanka to an ijma'i sai yayi wanka sai dauki ruwan sanyi sai yayi wanka sai me ya faru sai mu aka fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ce qatalu qatalahumullah قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعرفوا وشفاء العي سؤال سؤال قتلوه قاتلهم الله me ya hana su tambaya da ba sani ba da yake ba sani ba sai su tambaya mana ai maganin jahilci tambaya in baka sani baka tambaya ba haka bane ba babu jami'il qat'i me yasa kuka dauki wannan kalma kuka hada da aikin loya idza balagat bihi sultan idza balagta bihi sultana fala'ana Allahu ash-shafi'a wal mushaffa wal mushaffa wal mushaffi' me dan sanda fa menene aikin shi ya sasanta abu ko ya tara bayanai ya dauka ya kai ina kotu ba da shi muka ce ma aig ya yi kuskure ba eh wace aikinka ka tara bayanai ba aikinka ne ka tabbatar da laifi ba fa tara bayanai za ka yi sai ka kai kotu kotu ita za ta tabbatar da laifi ko rashinsa to sai shi ya tabbatar da laifi to kaga ya fallasa kanshi kenan akwai abin da aka akwai wani abu ta karkashin kasa eh babu jami'il qat'i la ilaha illallah babin da yazo na ya tattara matsaloli na yanke hannu iri kala-kala قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن aqta al yadi war rijl yace wani mutum cikin mutanen Yaman hannun shi ɗaya yanki hannun kafarsa ɗaya yanki hannunsa na dama an yanki kafarsa na hagu an yanki kadima ya zo fa nazala ala abi bakr as-siddiq da ya zo madina sai ya je ya sauka wajen sayyidina abubakar fashaka ilaihi anna amil al-yaman qad zalamahu ya kawo kara ya ce ai wanda aka tura yaman ya zalunce ni talaka ne ni kaza kaza kaza ya bai min adalci ba fa kana yusalli min al-layl sai tashi yana sallah cikin dare ka ganshi mutumin kirki ko fa yaqulu abubakar sai sayyidina abubakar ce wa abika ma lailuka bi laili sariqin daranka ba daren barayi ba ne ba daren barawo ba ne an fahimta? to amma me ya kawo yanke hannu da kafa ehe thumma innahum faqadu iqdan li asma'a binti umais sai aka nemi sarkan wuya ta matar sayyidina abubakar asma binti umais aka nema aka rasa imra'atu abubakar as-siddiq faja'ala ar-rajulu yatufu ma'ahum wa yaqulu da aka je ana neman tsarkan wuyan shi wannan mutumin sai je yana tare da su ana ta bincike su mai kulu Allahumma alaika bi man bayyata ala hazal baiti salih yana da da shi ake ta yace kai Allah ka kama wanda ya shigo wanda ya musu yayi musu ya shigo at-tabit a kama mutane hari a cikin dare wanda ya bi dare ya zo ya sata wannan abin Allah ka kama shi Allah suna ana bincike da shi fa fawajadul huliya inda sa'ibin sai aka samu sarkan wuyan wajen wani goldsmith za'ama annal aqta aja'ahu bihi yace wannan mai yankakken hannu wanda kuke tare da shi shi ya kawo ya sayar mana fa'tarafa bihi al-aqta aka kawo shi aka tambaye shi yace eh an yi haka aw shuhida alaihi bihi ko an kafa shaida akan haka fa amara bihi abubakar as-siddiq faƙuti'at yaduhu al-yusra yace aje an yanke hannun shi na dama da kafa hagu yanzu ba shi da hannu sai hannun hagu da kafan dama yace aje a yanke hannunsa na hagu wa qala Abu Bakr as-Siddiq shi sayyidina Bakar yace wallahi la du'a'uhu ala nafsi ashaddu indi alayhi min sarikati addu'an da yaje yana makansa din ni yafi min ma tsanani da abin da ya sata din ka san kai sata ya kake makanka kuma addu'a haka suke da su aka yi su Allah ya bayyana kaza Allah ya bayyana kaza qala yahya qala malik yace imamu malik yace al'amru indana fil ladhi yasriqu miraran thumma yasta'di alayhi yace al'amarin yadda yake a wajenmu wanda ya sata ya sata wannan ya sata wannan ya sata wannan sannan aka same shi aka kama shi innahu laysa alaihi illa an tuqta ayaduhu yayi sata nan ba a same shi ba yayi sata nan ba a same shi yasa karshe aka kama shi to saci sacen da yayi din yayyake hannun yayin za a yi sai ka ce a'a hukunci dai za a yi mishi li jami'in man saraka minhu su duka da yamma musu sata din sai a yanka a yanke hannunsa idza lam yakun uqima alaihi alhajj amma da ya sata din aka kama shi aka yanke hannunsa sa'an nan kuma ya sake yin sata din sai a yi mai fa'in ka na kan uƙima alayhi alhaddu ƙabla zalika sun masaraka ma ya jibu fi hilkatu kuti a aiban jiya muna magana haddi ko na bulala in mutum ya yi kazafi bulala nawa za a yi mishi tamanin ana ciki mishi bulala tamanin shi kuma yi ma wani kazafi ya za a yi sai aka ce sai a duba a gani cikin tamanin din nan an fara an kai goma sai ya yi wani kazafin aka ce sai a wuce da shi duka hukunci ɗaya ne amma ai mishi bulala saba'in tsora bulala goma sai ya yi wani kazafin ya ce shi a ƙarasa wannan abu kuma a fara yi mishi wannan na wanda ya daga bayan to da aka yi mishi bulala arba'in ya yi wannan kazafin kuma ya za a yi kenan قال وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لأمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة yace wani ma'aikaci mm, wanda Umar bin Abdul Aziz ya tura shi gwamna shi ya kama mutane al-hiraba dan fashi mutum ya zo dan fashi walam yaqtulu ahadan fashi dai suka yi amma bas bas kashe kowa ba fa arada an yaqta'a aydihum aw yuqtala fa aw yaqtula fa kataba ila Umar ibn Abdul Aziz fi zalika zai ce wayannan yan fashi ne ko in yanke hannunsu ko in kashe su amma sai ya rubuta headquarter ya rubuta wurin Umar ibn Abdul Aziz yana tambaye shi me yake hukunci game da wannan abin da ya faru to aje abin da Umar ibn Abdul Aziz ya faɗa fa kataba ilaihi Umar ibn Abdul Aziz لو أخذت بأيسر ذلك لو أخذت بأيسر ذلك وين كده آه ko yanke hannu ko kisa wanne ne fi sauki wanne ne fi tsanani ya ce maimakon ka ɗauki babban azaba haddi kai musu ƙarami an fahimta qala yahya wa sami'tu malikan yaqulu al'amru indana fi allazi yasruku amti'ata an-nas to wata mas'ala kuma kenan ya kawo wani ne yazo ya saci kayan mutane allati takunu mawdu'atan bil aswaq muhrazatan wannan ya kawo kayan shi an tashi za a tafi kowa sai kawo sai a harhada sai a daure su waje daya gobin an zo kuma sai a kwance kowa ya dauki kayan shi to sai mutum ya zo ya sata kad a harazaha ahluha fi awdiyatihim waɗanda masu kayan sun ɗaure kayansu sun kare kayan wa dammu ba'daha ila ba'd suka harhaɗa su duk baki ɗaya waje ɗaya innahu man saraka min zalika shay'an fi hirzihi min hirzihi yace duk wanda yazo ya sata wani abu a ciki in abin da ya sata din ya kai kiman a yanke masa hannu za a yanke masa hannu فبلغ قيمته ما يجب فيه القتل فإن عليه القتل زع ينكي مسحنه كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن mai kayan na wajen kayan aka zo aka dauka ko baya nan dare ne ko rana in abin da aka sata ya kai a tsayar da haddi shi a tsayar masa da haddi qala malikum fil ladhi yasruku ma yajibu alayhi fihi al-qat'u yace sai mutum ya je sata abinda kimarsa ta kai na a yanki hannun mutum sai aka zo aka kama abin hannunsa bai amfani da shi ba aka baiwa mai kaya kayan shi za a sayar masa da haddi ko za a sake shi ya tafi eh za eh da ya sata kayan shi aka zo aka kama shi aka karbi kayan aka ba mai kaya kayan shi ya zama ba shi da komai kenan to sai ayyaya eh shi ke nan sai kuma fa wannan ko ya kai ko bai kai ba to gashi imam malik yace thumma yujadu ma'ahu ma saraka fa yuraddu ila sahibihi innahu tuqta'u yaduhu an kama shi da abin da ya sata aka karba aka ba mai shi yace za a yanke hannunsa qala maliku imam malik yace fa in qala qa'ilun in kace kaman yadda ka faɗa kaifa tuqta'u yaduhu wa qad ukhidha al-mata'u minhu wa rufi'a ila sahibihi akan me za a yanke masa hannu bayan an karbi kayan an ba mai kaya kayansa fa inna shine imam malik ya kawo azanci yace fa inna ma huwa bi manzilati sharibi yujadu minhu rihu sharab al muskiri wa laysa bi sukr yace kaman mutun ne aka ji warin giya a bakin shi amma ba shi cikin maye da ya sha giyan giyan bai sa mishi maye ba amma ga warin giya a bakin shi sai imam malik yace za a sayar mishi da haddi me yasa yace ai ya sha giyan ne don yayi maye sayar da haddin ba ya ta'allaka da maye ɗin yana ta'allaka ne da me shan giya ya yi sata ne don ya tafi da shi ko ya sata ne don ya bai mishi da kayan shi ka janye fayujladul hadda qala malikun wa inna ma yujladul hadda fil muskiri idza sharibahu wa in lam yuskiruhu yace ai inda ya sha giya ko bai yi maye ba za a sayar mishi da haddi saboda me wa zalika annahu innama sharibahu li yuskirahu yace ai ya sha ne don yayi maye din to ko yayi mayen ko bai yi maye ba haddi hukunci na kansa faka zalika tuqta'u yadu sariq fi sarikati allati ukhidhat minhu yace yadda aka yi wannan mashayin haka wanda ya sata kayan aka karba aka ba mai shi kayan shi ma haka za a tsayar mishi da haddi walau lam yantafi bihi ko da bai amfani da kayan ba ورجعت إلى صاحبها وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها أي يا ساتا ne don ya tafi da ita kama shi aka idan da ba kama shi ba me zai tafiya zai ko qala malik fi alqawm ya'tuna ila albayt fayasriquna minhu jami'an fayakhrujuna bil idli yahmilunahu jami'an mutane ne suka shiga gida sai suka saci kaya sai suka duko adila baki ɗaya suka fito gida suna rike da abin suna ja suna fama za su yi tafi da shi aw sunduk aw al-hashaba aw al-mittal aw ma ashbaha zalika ko adila ko akwati ko kwando ko menene kaya ke ciki suka yi menene suka kama kama suka fito da shi mimma yahmiluhu al-qawmu jami'an abinda mutanen baki ɗaya za su ɗauka mutum ɗaya ba zai iya ɗauka ba innahum idza akhraju zalika min hirzihi wa hum yahmilunahu jami'an فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القتل in abinda suka ɗauko ɗin baki ɗaya abinda ke ciki ya kai kiman a yanke mutum hannu sai a yanke musu hannu su duka fa'alaihimul qat'u jami'an sun kamo ne suka sato suka fito da shi an fahimta aka ga abinda suka sato ɗin kimarsa ya kimarsa ta kai na a tsayar da mutum haddi ko su nawa ne sai a yanke musu hannu qala malikun wa in kharaja kullu wahidin minhum bi mata'in ala hidatihi yace to wannan sun dauko kenan baki daya to amma da suka saci kayan cikin adila sai wannan ya dauki kaza wannan ya dauko kaza wannan ya dauki kaza suka fita to sai a duba wannan abin da ya dauko ya kai kima a yanke hannu sai a yanke masa hannu wannan abin da ya dauko bai kai kima a yanke masa hannu ba sai a kyale shi ana fahimta wannan faman kharaja minhum bima tablughu qimatuhu thalathata dirahima fasa'idan fa alayhi alqad wa man lam yakhruj minhum bima tablughu qimatuhu thalathata dirahima fala qat'a alayhi zai me? gashi nan ya kawo shekawar manzo Allah aka ce a yanke shi ya manzo Allah ba haka ba sa ta nake za a yi mishi tazi za a ladabtar da shi ne ya ce ai matsalar ta shige nan ku wanda bai kai a wanda bai kai abinda za a yanke hannu ba ya a kyale shi kawai ya yi sata ko bai sata ba nisabin ne bai kai a yanke masa hannu ba to ba za a yi mata tasiri ba ba za a tsawata masa ba ba za a tsoratar da shi ba ba za a ladabtar da shi ba ai wannan kwatankwacin wannan matsalar ta wuce ai da ya sata jiya shekaran jiya bai kai tilhami ba yau ya sata gobe ya sata jibi kaza kaza kaza kaza duk satan da ya ba abin ba wanda ya kai nisabi amma in an hada su duka za su kai nisabi to sai a yaya eh eh za a yanke hannu ko ba za a yanke ba kala ya haya ina mana daban-daban ne قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة إمام مالك يا شبو ده wannan matsaloli kuma masu wahala kokolwa ta dau zafi ku ya kawo matsala ce na gida guda ne mutane ke ciki ana zaune kamar yadda kabilu suke zama gida guda amma kofa ɗaya ce sai mutane suka zo suka yi sata a ciki ko kuwa a'a kowa na ciki kowa na kulle da wajen shi farfajiya ɗaya suka hada sai aka yi sata a wajen domin ke hukunci sai an fita da kayan waje ko atun a cikin wurin na shine in sha Allah in Allah ya kai mu hala ya haya kala malikul ko eh bai ba me ya fara sauri karatu malamai masu sharhi wa'in sojejen tsallaka shi suke eh yanzu al-mukatab wal wasaya da muka mun tsallake wasaya al-mukatab duk wannan hukunci da muka karanta waye zai waye zai aiki da shi yanzu me amfani sa sai dai a ilmance da kuma ana karatun ilimi ta abudan amma wannan hukunce hukuncen yaushe za san yaushe za a aiki da su yanzu اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم